بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yan wa za ka muna daren alhamis ne daren sha bakwai ga watan jimadal akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga maka zuwa madina na da shekara 1443 daidai wanda daidai da sha tara ga watan ɗaya shekara ta 2022 wannan kuma Allah da shi ne kaset na 457 cikin jiragen karatuka da ake gabatarwa cikin wani littafi na mai albarka littafin imam muslim ibn al-hajjaj rahimahullah ta'ala taken karatun kuma shine karatun hadisi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya azurta mu karatun hadisan manzansa alaihi salatu wassalam da amfana da su duniya da kiyama ana jin mu da sauraron mu ne daga nan cibiyar mu ta ilimi wato Darul Hadith Salafiya wanda ke number 4 madaraka Cirwar Gaskiya Le Auzaria Kaduna State Nigeria Darul Hadith makanta ce da Malam Albani gina a wannan gari don cimma manufofin da awarsa Allah yi da nufi ya taimaka mana in ba manta ba muna babu rukhsati fi takhallufi an salatil jama'a li udhrin babu da ke tattauna mana sauƙi da aka samu na rashin zuwa sallar jam'i idan hakan ya zama akwai uzurin da ke hukunta haka ɗin amma in ba manta mun kwari akan hadisin itibanu ibn malik wanda yake cewa ya gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidansa cewa ya zo yi masa sallah a wani waje na musamman a gidansa dai dauki waje ya zama masa wajen yin sallah kuma manzon Allah ya amsa kira da shi da wasu sabon suka je gidan itibanu manzan Allah ya ce ya nuna mai inda yake so ya salla ya nuna masa kuma annabi ya salla ɗin tare da sabai aka zauna a wannan suna jiran face da shi itibani ya shirya masa hawani aka ce ina wani wani ya ce ai munafiki ne kaza annabi ce a kanka ce munafiki ne dan ya shaida ba mutum cancanta sai Allah madaukakin sarki to a ƙarshen hadisin imamu zuhuri ɗaya daga cikin marwatan hadisin sai yake cewa to wannan magana ta manzan Allah cewa don da faɗi la'ilallahu wuta ba zai shiga wuta ba sai ce to amma fa a ganin shi shine wannan an faɗa ne a farkon musulunci amma bayan an saukar da farillai da musahabai da haram da kaza da kaza mutum ba zai ce ya faɗi la'ilallah ko ya dogara ganta zai shiga aljanna ita kaɗai ba dole sai ya kula da aiki za a auna shi da bisa gwagwadon aikin shi ina fata kun fahimta haiki cewa famanista da ilfamanista da Allah ya tarra fala ya tarra don da zai samu dama ba zai rudu da magana da wancan magana da aka yi ba to kada ya ru a kasar da gabata mun dogayen bayanai game da mu'tazilawa khawarijawa murji'awa akan babul wa'id wa'adi wal wa'id wanda muka ce shi babin tattauna matsalar insha Allah sai mu hada shi kitabun shari'a da ku Allah samu dace to za mu karasa hadisin gaba ɗaya sai mu zo da fa'idojin da mala ya kawo masu yawa cikin hadisin za mu tashi inda mala yake cewa haka ne ko? haddasana isaac za mu tashi ko? mala ce haddasana isaac bin ibrahima قال أخبرنا الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي قال حدثني الزهري عن محمود بن الربيع قال إني لأعقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دلو في دارنا قال محمود فحدثني عتبان بن مالك قال قلت يا رسول الله إن بصري قد ساء وساق الحديث إلى قوله فصلى بنا ركعتين وهبسنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جشيشة صنعناها له ولم يذكر ما بعده من زيارة يونس ومعمر مالتي حدثنا إسحاق بن إبراهيم مال إسحاق بن إبراهيم يا بام حديثي yace qala akhbarana al-walid ibn muslim yace walid dan muslim ya ba mu hadisi an al-auza'i daga imam al-auza'i qala haddathani az-zuhri yace imam az-zuhri ya ba mu hadisi an mahmud ibn rabi' daga mahmud ibn rabi' qala inni la'aqilu majjatan majjaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min dalwin fi darina ina iya tuna wato abin nan fesa majja shine mutum guntsura ya fesa haka to ina tuna wata fesawa shine majja majja ha rasulullah wanda manzo Allah ya fesa mani min dalwin fi dadina daga wata guga da ke gidanmu ina fatan fahimta wanda manzo Allah ya dauki mene guga ya guntsura sai fesa wannan yaro mai suna Mahmud ibn Rabi a wancan lokacin an ce shekarar shi hudu wasu ka ce shekarar shi biyar ina fatan fahimta sai ce kala muhammadu shi muhammadu rabi wanda aka fesa ruwan sai ce fa haddathani itban bin malik itban dan malik ya bani hadisi cewa qultu ya rasulullah yace ya fada yace ya manzon Allah inna basari lalle idanuna qasaa wato sun samu matsala sa'a wato sun samu matsala baya gani yana samun dindimi kenan wasaƙ alhadisa sai mahmud rabi ya kawo hadisin tiryan-tiryan irin yaya irin wancan hadisi da ya gabata na cewa ya gaito manzan Allah kaza da kaza da kaza ila qauli har sai da yazo inda yace fa salla bina rak'ataini manzan Allah ya mana salla raka'a guda biyu wa habasna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama muka tsare manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ala jashishatin a bisa wani fate da aka shirya masa a nan gida lokacin ba a gama ba sana'ana halahu wanda muka sana'anta mai muka girka mai musamman saboda shi sai malice lam yadhkur ma ba'ada hu min ziyada amma anan bai ambaci abin da ke bayan wannan ba na ƙara-ƙara da yazo cewa aina malik ibn dukshin wane ne kaza wane kaza shi bai ambaci wannan ba an fahimta min ziyadati yunus wa ma'amar kamar da imamu yunus da ma'amar suka kara daga imamu zuhuri jama'an fahimci wannan ko to wannan shine karshen wannan babi da mala ya kawo kamar da ce tun lokacin cewa za mu kanto wasu fa'idoji da mala ya rubuta a cikin wannan babi din insha Allah ta'ala imamu muhammad ibn ali al-ethiopi ke cewa al-mas'alatu ula mas'ala ta farko game da wannan sai ce fi itimamil fawa'idin lati ta ta'allaku bi hadal hadis game da cikon fa'idojin da suke da alaka da wannan hadisi din alati taqaddama zikru mu'dhamuha fil kitabil iman wanda mafiyan fa'idojin sun gabata a kitabul iman wato kitabu na farko kenan a cikin muslim an riga an gabatar da wannan hadisi yazo a can to yanzu ya faɗi wasu fa'idoji zo sababbi ne ga sanan na farko ce faminha daga cikin fa'idoji ƙaro da zami da wannan hadisi an na fi hadal hadisi bayanu ma kana alaihi rasulullahi sallallahu min husnil khuluq akwai bayanin abin da ya zama manzon Allah sallallahu ya gina akan shi na kyawawan ɗabi'u wa jamilil adab fi ijabati da kuma kyakkyawan ladabi wajen amsa wasa kullaman da ahu ila ila ma da ahu ilai ga duk wanda ya kira manzan Allah zuwa cin abinci ga duk kuma abin da mutumin ya shirya ba sai wani abu ba malam ya kun ithman matukar wannan kiran bai kunshi zurbi saba Allah madaukakin sarki ba to manzan Allah yana da wannan karamci din jama'a ko sun fahimci wannan abun a ina wannan karamcin zai fito hmm shine muka ji manzan Allah bayyire na mabiyansa ba wanda zai ce wai banzan garke da cikin mabiyansa wanda ya shirya wani abu ya ce manzo Allah ina da wani ɗan fate a gida ina gayyata ka zo gida na ka ce manzo Allah zai zo gidan shi ce wannan fatan wanda kuma yanka rago ya ce akwai wani bankarar rago mai kyau manzo Allah zai zo ya ci ina fatan fahimta wanda kaza yanka manzo Allah ma'ana bai rena mabiyansa bai bi classified ɗinsu ba suwa ne ke da su suwa na bayi da su wannan tawaru'u ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kyakkyawar ɗabi'a ce shine martaba al'umma Allah da kanshi ya ce wa laqad karramna bani adama to manzon Allah yana karrama 'yan adam musamman mabiyansa bai zama mene ba kamar da Allah ce wa kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawir fil amri Allah ce da ka zama mai kaushin hali mai kaushin baki ba a jin daɗin zama da kai ka ba su da kyau da sai su watsi su baka waje amma sai Allah gina ka mene ala khuluqin azim a ɗabi'u mafiya girma da nagarta wannan kakkace to sun manzon Allah kenan kai ma ana neman ka ka ɗabi'antu da ɗabi'u masu kyau ina fata mun fahimci wani abu Allah ba ka daraja cikin mutane ba dalili na wulakanta su na mutane da ka fi su daraja ba ina fata an fahimci wannan abin ba dalili bane ka wulakanta su domin abin da karfi ne ko da dabara ne kai da ba zai zo gare ka ba dan wani yafi ka karfi wani yafi ka dabara ina fata an fahimta sannan kullum malamin suka zo suna magana husnul khuluq husnul khuluq ana fada ina fatan fahimta to mutane ga lokacin ba a cika mai da hankali kan abu ba maganar gaskiya ita matsalar husnul khuluq ta wuce wasa malam nasiruddin albani cikin silsila sahiha in ba na manta ba da yake bayani inna ma bu'ithtu li utami makarim al akhlaq da yazo na bayani ce ya samu tsawon lokaci a rayuwarsa yana yana ganin gyaruwar mutane tana kansu tsaye da aqida ingantacciya ne to amma daga baya da ya zauna ya nazarin matsalar da kyau sai ga ashe samun ingantacce aƙida kaɗai bai wadatuwa daga samun kyakkyawar ɗabi'a saboda a cin hadisi ingantacce annabi ce inna ma bu'ithtu li utammima makarimul khalaq wannan malaman nahwu da suka ce adatul hasri albani ce kaman annabi ya an iyakance aikin shi ne akan mene complete na kyawun halaye kenan akwai kyawun halaye orange da mutane suka sani to abinda manzo Allah zai shine ya cika waɗanda mutanen ba su da shi waɗanda suka samu na ƙasa a gyara mutane jiwa na fata amfancin abu waɗanda kuma ɗabi'u ne na mutane amma marasa kyau ai kansilin ɗinsu haka manzo Allah abin da zai kenan kuma kuka kumanta annabi ke cewa mafi abin da zai kai mutane aljanna shine kyawawan halayensu mai kyakkyawan halkikan ɗabi'a yana samun darajar mutum zai ta tsalla ya ta azumi kullum kawai da kyakkyawan ɗabi'a shi ina fatan fahimta mai kyakkyawan ɗabi'a shi ne suka ce mene kaful aza wa bazil ma'aruf shi ne ka kame daga cutar da waɗansu ba za ka zama kana cutar da mutane imma da hannunka imma da bakinka ba ba za a ji fafafa ba laisal mu'min bi ta'an wala bil la'an ajika da tsinuwa da ashar da ashariya wa'annan laisal bil mu'min ba mu'mini ne ba a samu mu'mini da irin wannan dabi'u din in ba an sami to naqisul iman kenan bazil ma'ruf Allah sa kana da ma'ruf kana da abun hannu kana da daraja kana da lafiya wasu na bukata kai musu ka taimaka musu ka shiga musu gaba ka taimake su bazil ma'ruf kenan sannan daga cin abin da malamai suka mentionin a cikin abubuwan da suke ɗaiɗaikunsu ana kallon su a kyawun ɗabi'a da ya kamata musulmi ya kiyaye shi da gaskiya tana ga cikin mafi daraja a cikin kyakkyawar ɗabi'a kishiyar ta kuma munar ɗabi'a shi ne ƙarya aka ce manzan allah kamar da mai rotar ga aisha cewa annabi in akwai ɗabi'un da yake iya haƙuri da su amma idan kai ƙarya manzan allah ya yanke mu'amala da kai kenan sai in mutum ya tuba annabi ya ga tuba shi da gaske sannan to sai ya fara mu'amala da shi saboda ƙarya kamar giya ta ce ummul haba'isa ce ina fatan fahimta to gaskiya kyakkyawar ɗabi'a ce ƙarya mummun ɗabi'a ce kun fahimta rukon amana kyakkyawar ɗabi'a ce amana ta magana amana ta dukiya amana ta komai aka baka yana ga cin kyawar ɗabi'a ka riƙe amana kun fahimta yi cika alkawari kyakkyawar ɗabi'a ce saba shi ko munafunci ne cin amana shi ma munafunci ne ina fatan fahimci wannan abin sannan birrul walidaini kyautata iyaye guda biyu yana ga cikin mene husnul khuluq to duk ka je ka kemu ka taimaki mutanen gari kai masu iyayenka suna kuka da kai za ce kana kyakkyawa ɗabi'a ka zama aikin banza kyakkyawa ɗabi'a ne kula da iyaye sadar da zumunci yana kyakkyawa ɗabi'a ce sallama ga wanda ka sani da wanda baka sani ba cikin musulmai kyakkyawa ɗabi'a ce ina fatan fahimta to wannan ɗabi'un suna duka kusan amma shi sa aisha take ce ai khuluquhu alquran ɗabi'un manzon Allah da Allah ya shine alquran duk wani umarni ka ji an ce ai manzon Allah yake da shi ya zama mashi ɗabi'a duk wani hani da aka hana manzon Allah ya hanu ya zama mashi ɗabi'a kai ma ka kasi zama kyakkyawa ɗabi'a kai ma mai kyakkyawa ɗabi'a amma ku ji albani ya ƙara ya ƙara wata magana cewa kuma amma fa akwai wata abu da mutane ke kallon kyakkyawa ɗabi'a ce ba haka ba sai ka sa mutum shi kuma yana iya zaman lafiya da mutane ya gaisa da mutane kaza da kaza amma kuma baya kula da haƙoƙin Allah maɗaukakin sarki a wajen mutane sai a ce da shi mene wanda mutumin kirki babu ruwan shi to wannan ba mutumin kirki bane bai da kika ɗabi'a dan ba shi da ladabi game da Allah maɗaukakin sarki laysa lahu adabun ma Allah ina fatan fahimta Allah samu dace shine ana ɗabi'uwa ko da a ce ba ka da haƙuri aka ce kana iya samun ɗabi'a haƙuri ta hanyar karatu da kaza da kaza ba ka ɗabi'a kaza kana samun ta hankali ka developing ɗinta haka ibin da ƙiƙa iya tabbata a cikin littafin sa da ya shirin arba'un hadis allah samu dace na biyu ma la yace min hayi kuma annahu yusahabu liman qala sa'afalu kaza an yaqula insha allah yace wannan kuma daga ci zamu fa'ida cewa an so ga duk mutumin da ya ce zan yi kaza ya marmaza ce insha Allah la'aya saboda Allah na cewa wala taqulan li shay'in fa'ilun zalika gadan illa an insha Allah karka ce gobe zan yi kaza sai ka hada da insha Allah wali hadha alhadith kuma saboda wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da itibani gaito manzon Allah sai ce mishi mene af'alu insha Allah ina fatan fahimta so insha Allah tana da cin abuwa masu albarka a cikin rayuwa kace za ka yi kaza duk yadda kake da confidence akan abin nan wallahi ka da insha Allah ka kaddara ma kana kudin ka account ɗinka naira miliyan 100 sai kace za ka ba gobe ka zo in baka 10,000 a ka gani nake da miliyan 100 dan 10,000 kawai ka ce insha Allah ina fatan fahimta dan yana ga cin ladiba da aka karantar da kai amma ta yi kaƙi cewa insha Allah goben ta zo kai kuma kana kabari ko ba kabari ba ko kuma yahu ba su kwashe kuɗin gaba ɗaya ko ba kabari ba ko kafin goben kuma shaidan yi maka wayau ce ka dubu goma to me maka za ka bashi dubu goma ina kasan shaidan mugu ne to kuɗin dubu goma nan da ma ƙanin ka ba ko kuma da wani ka ba sai ga shawara ta canza kasan shaidan mugu ne bai zuwa riya maka mugunta kai ɗaya sai dai bi muka ta dabarbaro Allah shi yayi don haka mu saba da insha Allah wata ran muna tafiya da jiwon dirbi na Saudi zan ganin zuwa gani yana ta cewa eh zai ziga shi nace kace insha Allah wai ina haka nace ba bai kawo yana ni ko tsoro nake ji kaje jifa murami ah to malam malam mu yana ta magana gashi ne yanzu zai kaza kaza ina cewa insha Allah amma shan kan shi ma bai kawo ba saboda malam bai ladabci da ladabin addini ba ne kun gane rashin ladabtuwa da addini mutane suna nesa da addini ne amma dukkan alkhaira ce kuma wannan addinin wallahi ina fatan fahimta min halakacin fa'idojin mashru'atul istidani ala rajuli fi manzili wa in kana sahibu qad taqaddama lahu min istida yace wannan yana kantar da mu idan ka zo gidan mutum sai ka nemi izinin shiga kuma kowaye ko abokinka ne ko best friend ɗinka ne mai ake cewa da shi ne amininka idan ka zo ka ce assalamu alaikum kakka buɗe ƙofa kawai da sallama da abin ka faɗa gidan sai ka ja birki assalamu alaikum wa alaikum salam in shigo sai ce shigo in ya ce ɗan dakata kuma kakka ce maka wulaƙanci ka kira ni kuma ka yi min sallama ka ce wani dakata kawai ka jira mai yiwa ka same shi a halin da bai kamata ba mewa dan shi nan ya barar da face can an zubar da kashi ba a gyara ba zai so ka shigo haka ai zai wa dan kakkau da fatan nan da yan kayan da ba su da kyau haka ko ba haka ba ko kuma ka zo ka same shi da iyalai suna fira irin zaman gida haka ba zai so ka iyalai shi a wani kama mara kyau ba haka don haka ake so ka ce in shigo in aka ce shigo sai ka shigo kuma da zai ce ka wani kuwa dan dakata tukuna sai ka dan hakuri ka dakata amma in ba ma shi kira ka ba sai ce wani kuma gaskiya ina da uzuri kaka jawo shi dama kai ka zo wa min hada daga ciki annahu sahabu li ahli al-muhilla wa jiran wa jira wa jiranihim idza warada rajulun alimun ila manzili ba'dihim an yastami'u ilayhi wannan kuma na kantar da mu an so ga mutanen anguwa idan aka sanu malami ya sauka a gidan wani daga cikinsu an yi shi ta mi'ule su je su taru a wannan gida ɗin kun yi baƙon malami a anguwarku to abin da ake so shine sai ku je ku tattara a gidan musamman ya zama shi mai gidan yana da wajen zai aje ku wa ya haduru majalisahu salarcin majalisun wannan malami ɗin li ziyaratihi wa ikrami saboda martaba shi malamin da daraja shi wa listifadati min kuma saboda su fa'idanci daga wargare shi wani daga cikin tsarin da ya kamata a yi a kasashen larawa suna irin wannan abin dan malami zai zo ko a bakonci ko gidan wani haka ko an shirya cin abinci sai ga mutane sun je sun taru a wannan gida din to an taru kuma ba gulma ake yi ba za ga cewa istifada ake ala gaba ta malam dama mun taba jin kasar ɗinka ka ce kaza ala gaba ta malam dama a waje kaza matsala kaza sai kaga to me hukuncin kaza ko hadisi kaza ko aya kaza ta shige mana kaza kaza sai a ramu istifada a cikin wannan wajen yana daga cin abin da ya kamata mutane su ringa insha Allah ta'ala malai ce wa minha daga cin fa'idojin bayanu annahu la yukhalladu fi nari man mata ala tauhidi ba a dawamar da mutumin da ya tauhidi ya mutu akan tauhidi a cikin wuta in dai akwai tauhidi to koya ya tsoma a cikin gidan wuta wata rai sai an zaro shi ya koma gidan aljanna ina fata kun fahimta to amma matsalar gadin tauhidi shine matsalas eh shi gadin tauhidi yana yiwa ne sakamakon mene ilimi da tauhidi din ka san tauhidi ka san abin da ke karfafa shi ka san abin da ke raunata shi wannan shine matsalar domin wanda ya zama arne kaman hadisi da muka ta hudu da ka magon da ya gabata zai ma zama arne bai ma sai zama arnan ba saboda mugun jahilci ina ji wani a gidan rediyo yana magana ba ruwanku da malamai ba ruwan malamanku malamai kalla sallah kawai suka ci aka ce su muku ba ruwansu da rayuwarku kan gurin malami sake samu ku baki wa za ku zaɓa waye ba za ku zaɓa ba wani ne wani ne malaman nan su ma yana ta jefa kan cikin matsala bai san abin da yake faɗa ba shi yana ganin kawai malamai sun ɓaran masu da siyasarsu sun seto malamai sun ce ga yadda za a yi kuma aka yi to shi ne su yanzu allah suke sai sun zubar da mutunci wa'annan malamai ɗin kula da yin siyasa gangar suke ta kaɗawa yanzu kenan malamai su daina sa baki a harkar siyasa su daina ba sa baki harkar rayuwar duniya ba ba musulunci kenan ba yadda musulunci zo da maganar tauhidi fa haka zo magana da bayani akan aikin da kake har maganar da kake manzon Allah sai da ya ce gane za ka ringa yi manzon Allah sai da ya gyara akan maganin mutane ko ba haka bane ba suka ce masha Allah wa sha'a Muhammad ce la la la ko ce masha Allah wa da usumma sha'a Muhammadu ina fatan fahimta kaga an gyara magana ne a nan wajen wani ce wallahi yace na rike babana Umar ne ma annabi ce kaka ka saki la talifu bi abaikum kaza kaza man kana halifu lillahi billah ina wani ce wa fina rasulullahi ya annabi ce dakata kin kuskure ina fatan fahimta to har maganganu malamai suna cewa a ciki ce nake malamai sun goma wani mai waka Allah zaki kuma Allah giwa wani mai wani waka malam khalis mai Allah zaki kuma Allah giwa audu wazirin an duna ne ko wane ne wani baka mai mai cewa Allah zaki to kuma Allah giwa ba kuma san wani waka ba ko kun huta eh wane garba sufa haka waƙa yake wai yana so ya ba Allah ne kuma sai ya naƙasa Allah ku duba tashbihin Allah zaki Allah ya wato yana so ce Allah na da ƙarfi yana da iko kama ba wa ishi ina fatan fahimta to amma sai muzanta ai ba a kamanta Allah da wata halitta kuma a ƙa'ida ta balaga cewa aka yi al-mushabba inda tashbih aka ce wa wajahu shabhu labud wa suratul wajhi suratul wajhi shabh labud an takuna aqwa fil mushabbahi idan ka kamanta wani da wani to dole zama sura ta wajahu shabah din tafi karbi a wancan din in aka ce abrahaman asadun ko? abrahaman asadun zaki ne ina fatan fahimta yanzu mai aka kenan ai ba mai dagi da haƙora ake ne ko ba haka ba an ce ne folu abrahaman kal asadi fi shaja'ati wal iqdam kenan abrahaman kamar zaki ne wajen ƙarfi da rashin tsoro da tunkara abu gadan-gadan ko to suka ce to wannan kamanceceniyar dole ya zama ta fi ƙarfi akan wanda ake kamantawa da shi ɗin shi ne zakin kenan to wanda ya ce Allah zaki kuma ya ce mene Allah giwa kaga alfazi ne waɗanda marasa kyau wanda shari'a ba ta yadda su kuma dole malamai ce a malam ka yi kuskure waƙi ka gyara ina fatan fahimta shi yasa wancan lokacin da malamai suka mai gyara sai ce wata sabo waƙa kuma ta zuwa maka muka je kabarin rasulu muka wade ne kaza da kaza kuma kwabin adabin hausa ma kenan ina fatan fahimci abin nan to duka mawaƙan nan da na hausan da na yanzu in ka ji za ka ji wannan haka 'yan siyasa suke da wannan warin matsalolin a bakunansu suna faɗin magana ba su sani ba wanda suna da haɗari a cikin rayuwarsu to jama'a addinin musulunci ba wai ruhubanenci ba ne ba kiristanci ba ne da za a ce mene wai zai zauna a masallaci kawai kiristanci ne ake a coci kawai amma addinin musulunci duka rayuwarmu kuma waɗanda ya su mana bayanin rayuwar nan ko su kaɗai su ne malamai ba wani jahilin ɗan siyasa da zai zo mana bayanin waya rayuwa za ta me kamata a faɗa me ba kamata faɗa ba kai ma za ka yi da shi eh za ka da wani jahilin ɗan siyasa maka ga abin da kamata ka waye ce maka garbi da malamanka to uwar waye tsina maka rayuwa me maka a rayuwa ya tsina maka wata tsaya ne a rayuwa suwa suka cuci mutane suwa suka kashe mutanen duk suwa suka kashe ƙasar duk wannan kayan da ake sace-sacen mutane kashe-kashe kun ga suna damuwar abin ne abin da ke damuwa su shi ne ya zashi su koma kan kujerunsu yanzu duk kaga suna mitin mitin ne ya zami mu sake ɗarewa kan makamanmu amma an tara mutum talatin an kashe to sai dai su wasu minti ɗaya a yi shiru minti ɗaya to me amfani shiru minti ɗin za ta amfani da wanda aka kashe ko wanda aka sace 'ya'yansu da iyayensu kun fahimci wani abu to hawa 'yan nan mutane suke da bakin su ce wai za su hana malamai magana ina fatan fahimta wannan ba zai yi ba Allah samu dace fa almuhimu shine cewa duk mutumin da ya mutu da kyakkyawar aqida ta gari zai iwa yana saban Allah shedan ya zamar da shi to za a iya sashi a wuta a kona shi wanda ake ta naru usatil mu'minina wato wuta ta mu'minai musulmai wanda ita ba ta kafarai bace in an gama tsoma shi to Allah sai ba da izini kuma sai a ce aje a duba a lallalubo ana lalubo haka har wanda imanin shi dan misqagar tuni sai ce shi ma a fito da shi ya ci darajar wannan imani din to inda da imani kyakkyawa dai gaskiya ba matsala akwai ko da an samu matsala to ta gyaru nan gaba ina fatan fahimta to amma abin da muke cewa shine aje makaranta a koya wallahi sai da zuwa makaranta za a sanya za a yi mu'amala a cikin addinin musulunci amma babu makaranta to abu ya riga ya samu matsala Allah shi kyauta kuma wasu ba ta so a maganar tauhidi da shirka idan ba a maganar tauhidi an maganar shirka ba ta yi mutane samu ke kawai kira ɗin kenan su abin da suke so shi ne karatun da muka fara a ringa sadaka a ringa zumunci a ringa sallama ana gaisa da mutane amma ka ce a'a wanda ya ce kaza mushriki ne a to kaga sai ce kaga za a arba kai gara arba shi tun yanzu wannan kan ina ba ta fanci wani abu kafin aje lahira gaba ɗaya kan naku a ɗasa gaba ɗaya jefa a wuta malam yake cewa min ha daga cin fa'idojin dai ma qala ibn rajab rahimahullahu ta'ala fi hadha al-hadith irin abin da ibn rajab ya faɗa cikin wannan hadisi isi babu takhadi athar nabi sallallahu alaihi wasallam wa mawadi'i wa mawadi'i salawatihi musallan yusalla fihi cewa an so ibn rajab al-hanbali an so a ɗauki wuraren da manzan Allah sallallahu Alaihi sallama da asa ɗin shi a ringa sallah a wurin abin da yake nufi manzan Allah ya tsaya sallah a nan wajen to mutane an so a tsaya su sallah a wajen sai yake cewa qad zakar ibnu sa'adin anil waqidi ibnu sa'ad ya faɗa daga imamu waqidi anna baita itiban alladhi salla fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallama gidan itiban dan malik din nan wanda manzan Allah sallallahu a cikin shi yusalli fihi nasu bil madina ila yawmi dhaka yace har lokacin wato mutane suna sallah a wannan gidan na itiban ibn malik saboda manzon Allah ya je sallah a wajen sai ce wa yashhadu li hadha ma'ana aidan abinda zai mana shaida akan wannan ma'ana hawa yau qawlu umar radiyallahu anhu lin nabi sallallahu alaihi wasallama fadin sayyidina umar da ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah nattakhidu min maqami ibrahim sallah yanzu manzan Allah ba za mu ɗauki inda annabi Ibrahim tsaye addu'a mu mai da shi wajen zamu rinka yin sallah ba fadar zalar sai wannan aya ta zauka cewa wa takhidu min qami ibrahima musalla ku mai da inda Ibrahim ya zauna ya addu'a ya tsaye addu'a din nan ku rinka sallah a ciki wa kan naqal Ahmad ibn Qasim wa Sindi al-Khawatimi an Imam Ahmad annahu ila an itiyana hadhihi masajid an tambayi Imam Ahmad game da zuwa waɗannan masallatai da aka gigina a wuraren da aka tabbatar manzan Allah salama ya tsaya koyo wani abu a cikin wajen faƙalar sai ce amma ala hadis bin umma katumi ya ce game da hadisin ibn umma katum amma malin sun mai gyara cewa abin da yake nufi ce na wajen mai yiwa mai nakalto karatun ne kuskure abin da yake nufi hadisin itiban domin ibn umma katum shi ma yana manzan Allah mai sallah a gida amma za ku tuna manzan Allah bai mai ba bai ba shi sassauci akai ba kun fahimta sai ce to wannan akwai yara ba ibnu ummakatin bane ibnu malik ne sai ce annahu sa'ala annabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi ya tambayi manzon Allah mai sallah a gidansa fa yatakhidahu musalla ya dauki waje ya ringa yin sallah wa alama kana yaf'alu ibnu umara da kuma abinda abdullahi dan umar kasance yana aikatawa ya tattabba'u mawadi annabi sallallahu alaihi wasallam atharahu yana bibiyar wurin da manzon Allah ya tsaya wasu abubuwa fala ba asu an yi a rajulul mashahida don haka babu laifi mutum ya je irin wannan wurare da aka tabbatar manzan Allah ya tsaya ya je shi ma ya salla irin abin da aka ce manzan Allah a wajen illa annan nasa kad afradu fi hada sai dai malai ce mutane sun wuce iyaka akan haka inji ibnu ahmad bin hanbali kenan wa aktharu fi sun zake a cikin sa wa fi ruwat ibn qasim ibn qasim yake cewa anna ahmad zakara qabr husaini Ahmad Hanbali ya ambaci kabarin Husaini wa ma yaf'alu nasu inda wuda abinda mutane ke aikata a wajen ya'ni min al-umuril makruha al-muhdatha da irin abubuwan da aka kikkiro waɗanda suke a ban kiyama kuma na bid'a an fahimta ko sai ce wa hadha fi isharatu ila anna al-ifrad fi tatabi mithl hadhihi al-asar yuksha minhu fitna cewa wannan ya ko ishara akan cewa zakewa a wajen bibiyar wuraren da ake ganin wato gurabu ne na annabawa sannan kuma da wanda an wuce an kai ga hassari hambayi ya ce to ana tsoron fitina a wajen kama kori a ita khado ƙuburin an biya a masajin kamar yadda aka kyamaci a mai da ƙabarin annabawa su ru masallatai wa ƙazza da al'amura fi zalika inda nasi hatta waƙafo indahu kai abin ma ya kai ya karu a wajen mutane har sun ga tsayawa a wurin wannan irin wannan mashahidin inda ake gina ana ziyara wa taqadu annahu kafin lahum wasu ma sun gura cewa to ai wannan abin ya ishe su ma su je ziyarar kabari su je ziyarar wane ne wane ne wannan ka samu ma ya ishe ga shiga aljanna wa tarahu ma la yunjihim ghayruhu suka yi watsi da abin da ba abin da zai tsere su a wajen Allah in ba shi ba wa huwa ta'atullahi ta'ala wa rasulahu shine da'a ga Allah madaukakin sarki da manzansa sai mutane suka watsi da wannan abin sai suka kama wancan din ina fatan fahimta malam cewa qarra to mu tsaya kan wannan abin wata mas'ala ce da ake ta da sabani a ciki shine mas'alar tabarruki da asarul anbiya'i was salihina neman albarkar wato gurabu da wurare da abubuwa da kaya da wani abu na jikin annabawa da kuma mutanen kirki ina fatan fahimta abin guda biyu ne game da annabawa malamai sun yi tufaƙi ya halarsa musamman manzon Allah sallama a yi tabarruki da mene a faruku ina fatan fahimta in za ku tarucin sahabi da manzon Allah ya sa riga ya ce manzon Allah ina sa rigar nan ya ba shi aka ce me za ka yi ce na ga annabi ya sa ina son zama mulkafa ne da wancan wanda aka je filin yaƙi rungo manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wancan baiwa da ta shafi tsarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ina fata an fahimci wannan abin da dai wa'annan da lokacin da ake aikin haji mun kanta a bukhari aka manzan Allah aski mene ke faruwa raba gashin aka ringa yi mutane ko ba haka ba in yi alwala za su yi mene ana shashafa a goga in ya kaki suna da ba su shafa a jiki na'am wannan yana cewa kaunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da girmama manzon Allah wannan ba wani mai musun cewa ya halasta haka saboda manzon Allah manzon Allah ne kuma an samu tabbaci daga nassin Qur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan halassin yin haka tunda manzon Allah bai hana ba ya tabbatar kuma ba wanda sai hana a tabarki da asarun nabi sallallahu alaihi wasallam da haka yau da zamu samu tabbaci akwai gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zamu iya kwashe kudin mu sai mu kwashe mu sai mu dawo da shi Zariya. ina fatan fahimta wanda ke fama da ulsa sai a ji kamar ya sha sai ga ya warke amma matsalar shine ko wani gashi za a yi kwace maka ma na manzon Allah ne ina fatan fahimci wannan abun ko ba haka ba yawwa to ba mu da jiha akan matsalar tabaruki da asarun nabi sallallahu alaihi sallama kuma cin abin ko to sai dai sahabban manzon Allah a wannan mataki na tabaruki da asar din kibaru sahaba min abubakar wa umar wa usman wa ali wal asharatu al mashhud lahum bil janna lam ba mu ga sun zake wajen neman wannan tabaruki din ba ina fatan fahimta me suka mai da hankali kan shi shine tsare addinin da manzan Allah zo da shi da yaɗa shi sai muka fahimci wato yin wannan aikin yafi mutum ya tare tana ta neman albarka domin da neman albarka shine yafi to da abin za su mai da hankali dan ba mahaukacin da za a ba ga naira miliyan ɗaya ga naira dubu goma ne kake so ya ɗauki dubu goma ya bar miliyan ɗaya don da haka kuma menene shi taɓaɓɓe ne na kuna kucururu don da haka ya zama taɓaɓɓe ko ba haka ba yawa ba zai a ce tabariki neman shafa tabarikin ya fi komai ba sai su koma su ta jihadi ba su waje kaza ba su afghanistan ba su tajikistan ba su malaysia ba su ina ne duk su mutu a can su bar tabariki da kowa zai je ina ne manzo Allah ya taba jima sai ta taba inda suna kallon haka ne kamar yadda waɗannan suka mai da abin cewa in kana zuwa wajen mashahid shikenan an gama ina fatan fahimta sai da bisa hasali ma sai na umar ɗan khaɗa ba Allah ƙara masa yarda da ya wuce wani masallaci ya ga ana turu ana sallaci nan fa aka ce ai manzo Allah taɓa zama yi sallah wajen shi ne mutane suke sallah wajen sai ce gaskiya ne ba mai hana to amma fa amma fa da irin haka banu Isra'ila suka halaka tun ana yi ana tsayawa inda shari'a ta yarda sai a zo a wuce kuma a koma inda shari'a ba ta yarda din ba ina fatan fahimta yin nan sai ga ana tafiya ina ya ce ai za a je wajen bishe nan da manzan Allah ya yi mubaya ga sabai ne laƙar radiyallahu an mu'mina idhi yubayyi'unaka tahta shajarati fa'al ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim to sai mutane suna zuwa wajen bishiyar sai sun ga zuwa suna sallah Umar ce kai wannan abun wata ran zai zama matsala sai sa aka je aka girbe ta inda aka binne ta ma ba a san inda aka yi ta ba don haka wajen yanzu ba wanda ya ce maka keke da keke ga inda bishiyar take ballantana mutane zai zama zuwa shi na shirka ina fata fahimci wani abu so kun ga hazar su sabai sun kula da hazar akan zaƙewa akan irin wannan abin amma ba wanda ya haramta wannan din kamar yadda ita ummu salma bint malhan ummu sulaim ta rike girgir da gashin manzon Allah sallallahu alaihi tsawon lokaci haka na bar a jika asha da kaza da sauransu to amma inda ake da ta taɓarza bayan manzon Allah sallallahu alaihi ko salihan bayi su ma za a yi masu irin haka in mutum ya aske gashin shi saboda shi waliyi ne ya rarraba muku je kun ga kuna jikawa ko kuma idan yayi wanka ku je ku kwashe ruwan ku sha ku shashafa ko in kaki ha ha ka sai ku rabi kawai abin ku mala da ya tawo kawai sai ku suba ku kwashe eh kai ne kake ganin a ba su wancan fusun tafuwa fiye da haka ma suna yi ba ina fatan kun fiye da haka kun gane ko ko ga kabarin wani a ji a ce shi kenan an kiwo ana neman albarka ana ziyararsa to anan ne malamai suke sabani imamu nawawi da ibn hajar asqalani sai imamu shaukani da wasu suke gan cewa a'a mutanen kirki salihai su ma ana iya neman tabarrukin su ina fatan fahimta shi sa wasu ma suka ce musabi ne idan aka haifar maka ɗa ka ɗauki ka samu wani wali wani salihin bawa da ake kyauta mai zato ya zama shi zai mai tahani ke tauna dubi nan ya bashi kaza da kaza ina fatan fahimta suka ce awon tabarruki muka ce ato wannan ya musunci ya zo da shi amma je kabarin wane kwaɗauki rigawa ne a akwai waliyan Allah zamanin tabi'ai abubakar umar usman wani duk waliyan Allah ne shin waye aka samu an wa irin abin da kuke na koli yanzu ko ko su nasu ɗaliban su tabi'ai ba san kimar nasu waliyan ba ba san kimar sahabai ba kenan ba san kimar abubakar umar usman ba me yasa ba su ba ko dai jahilai ne ba su sani ba ko kuma abun ba shari'a ba da shi yasa ba su ba ina fatan fahimci wani abun kan kuma ta wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kulli sharrin fittida'i man khalaf dukkan alkhairi ya taru ne akan kwaikwayo da bibiwa zuwa ga salaf dukkan sharri kuma ya taru ne akan yan baya da haka kakka rudu da magana ibn hajar da imamun nawawi da wasu ka faɗi wannan magana din ina fatan fahimta in kana so ka je ka ɗauki littafin iktida siratul mustaqim makhalafar ashabil jami'a shekh islam ibn taymiya ya warware wannan matsalar dalla dalla a cikinta da wasu wurare a cikin littafin majmu'ul fatawa ya zauna tattauna haka ibnu qayyim jauziya ya tattauna matsalolin dan haka tabarrukin da ya halasta kai da salihai shine abin da mu karanta a yanzu shine bawon Allah ne mutumin kirki ne ake ka koyi abin da yake malami ne na karantarwa ka je ka koyi ilimin da yake karantarwa ka koyi aikin da yake na bauta Allah madaukakin sarki shine tabarrukin da ka samu a wajensa amma ya mutu ka je kabarin ka zauna kana roƙonsa shirka ne kafirci ne wannan abin shi sa kun gani da malai faɗa ko shi ne mutane sai suka je ka kama abin da ba shi aka sa su yi ba suka yi watsi da abin da shi kaɗai ne zai kai su aljanna shi ne bauta Allah ko to in da gane wannan matsala ko ka je kabarin shehu ɗan hodiyo ka taɓa zuwa hubbari in baka taɓa zuwa ba to ka je ka gani za ka je ka samu wani mutum ya zauna ya duƙufa da dangadar yana turkun shehu dan hudiyo a wannan kabar na hubbari ni na taba zuwa na gani ina fata kun fanci wannan abin yawwa Allah ji kan sarki da suki sarki musulmi da suki da dawafi ake a wajen dawafi ake a wajen da sarki musulmi da suki yazo yaga wannan shirkar da ake sai ya sa bulo in ka je za ga ba dama ko ka tafi sai dai ka dawo an blocking din wajen inda ake dawafin da amma da ba fulatani in zai je aikin hajji bai je shehu ya yi dawafi ba sai a ce ai hajjin shi ma ba ta yi ba tunda bai je ya dawafi a wajen kabarin shehu ba shirka ta zo ko ba ta zo ba shirka ta zo kuma sau nawa mutum za ka je ka ji mutum ya zauna wallahi na je na ji tun da nake bi na kewaye gidajen nan na je wannan nan ya zauna nan da wani same shi da carbi ya zara ta jan carbi a gaban shehu a gaban kabarin yana taja yana taja yana me yake faɗa ma oho to idan aka shar'anta da mutum je dukufa gaban kabari na wani abin abinda aka shar'anta musulunci ka je makabarta ko kabari shine kai sal kai addu'a ga makabarta kai addu'a ga kabarin kau ka tashi kabar wajen amma ba ce ka zauna kai wani lazimi ko kuma ka roƙe shi wani abu ba wanda daga cikin shirka da mutane suka kikirwa irin wannan ya kafar da aka bada sai suka buɗa ta kamar da Imam Ahmad bin Hanbal ya faɗa ina fata an fahimci wannan abin Malam Ahmad Kauru Allah ya kanshi da rahama yake ba mu labari cewa ya taba zuwa wajen ya je da wata mata ta zafata ce shehu a gazan shehu bana kabari shehu a gazan bara na zaka ban samu ba gashi nan na karo sadaka kaji fa nazar kenan cewa shehu a ita miji take nema bata samu ba shine to shehu a gaza ya bata miji bara ma ta zo ta yi sadaka ta kuma ba samu ba zama ban gashi ta dawo ta ƙara kukanta wannan shirka ce ina fatan fahimta ba wanda ake roƙo ya biya bukata in ba Allah ba amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi ba wanda ke yayi matsala in ba Allah madaukakin sarki ba ina fatan fahimta duk wanda ka gani a duniya na tashi matsalar ko shehu inyasi ko shehu tijani wallahi zaka matsa zaka same sai sai ya ga maka tashi nashi matsalolin kuma yana nema a yaye mai ita ma shi ma din za ka ba daidai ba ne shi sa wannan kabarin shi kudin hudu duk da dai magana ce mai zafi da allah zai kawo ta gwamnati in ta sayi na umar to za a batar da kabarin ne kawai ba wai kabarin ba gaba ɗaya su kabarin malam a tiku su malam wane ne suna na wace kasan kabakan da yawa a wajen to da za a kawo da su gaba ɗaya sai a maganin shirkokin da ake a wajen wannan da da gwamnati musulunci abin da ya kamata su kenan za a yi tashin hankali amma gara a yi tashin hankalin a gama a tsayar da imanin mutane daga wannan sharaɗin Allah shi kyauta so me sanya ga wannan cikakken bani ku ɗauki littafin iktidar suratul mustaqima na ibn taymiya sannan akwai at-tabarruk anwa'uhu wa akamuhu wani tafi ne shi wani malami rubuta mujalladi daya na bayanai game da yanda ake tabarruki din insha Allah ta'ala malin sai yake cewa wa qarra'a al-hasan qauman yazdahimuna ala hamlin ashi ba'd al-mauta as-salihina alhassan basari ya ga wasu mutane sun cincirindo an cika ana rigima wajen ɗaukar makara ta wani bawan allah mutumin kirki da rasu waƙala sai ce fi amalihi fata na faso ba nan za ku ɗakuna ta rikicin ɗaukar makara ba ku je wajen aikin da ya wajen bauta allah ku yi rigirgi a wannan to nan ne kamata ba magana ɗaukar makara ba ina fatan fahimta sai ce yushiru yana ishara ila anna maqasudan a'zama mutaba'atahu fi amalihi maqasudi mafi girma ga shi salihi shine ai koyi a bibe shi a wajen aikin da yake wa Allah madaukakin sarki la mujarrad istihami ala hamlin ashihi ba wai a tattare kawai wajen daukan gawarsa ba yau ina waɗanda suke cinciro da daukan gawan malam albani ina suke da wanda suke cinciro suka hana mu garin da motsi kaf hmm? ya ƙi motsawa ba buɗe kasuwa ko ka buɗe ba ciniki don mutane sun yoɗe sun tafi janjana izin mala albani ina ba tan fanci wani abin in ma ka zo da motar ka ta kabu-kabu sabo-sabo ba hanyar wucewa dole kai ma kai fakin kai ma ka biyo duk ina suke mutanen ko suna bibiyar abin da ya mai da albani albani to abin da hassan basu ke to shine ne to wannan shefa kamata mutane ga sun cincirudu a kan shi ina fatan fahimta ina dubban ɗaruruwan mutane suka bi malin jafar makabarta hmm? to dama dama su ta ga ƙarshen ta wanda suke sallar da suka albani sallar anan da za ki ga wata ƙirƙirdadagu ne a nan wajen amma ana ta karatun albani ana ta karantarwa ba sa nan dama cincirin da ne kawai kuma yau da wanda a samu wani waye irin wani haka za a cincirin da amma kuma san da yake rayu na ba da ilimi mutane ba su izdihami akan wannan ilimin ba inda hankali abin da ya kamata a kenan amma da hankali kan aikin shi da iliminsa haka wanda suke cincirin da gawon malam almalin dr ahmad allah ji kansu da rahama gaba ɗayansu ƙarshen tankaje sai ka tadda majalisar dai in ba a sa ba sai da ya fara ragewa ma duk da kano suna shan bamban da wasu wurare haka zaga su suna zuwa karatu yadda ya kamata sai dai kowa sai ji hannu rabbana ba littafi bambancin mu zage da gike nan kuma kowa zai zo sai da littafi eh dan ma malam bai dare albani amma ka'ida ne wanda kai ina naka littafin to maza ka soje ko gadi kake security ne da littafi kana security ga littafi kana kana kallon ina ake mai aiki tukuna ka'idan makarantar kenan Allah dai samu dace to abin da ya kamata ba su dage wajen ilimin malamai ba wai wajen mutu a ta kuka ana ta abin nan ba ana ta ba labari ai wallahi mun taba haruwa da shi kaza kaza ba shi bane muhimmi sai malam cewa kazalika man yubalu fi tazini al musab wa tasini haka nan wanda suka kai matuƙa wajen kawata mushafi qur'ani kenan wa huwa musirun ala mukhalafati awamiri awamirihi wa irtikabin manahi alhalin gashi ya dage wajen sabawa umarnin Allah madaukakin sarki umarnin da ke cin Qur'ani da fada abin da ya hana amma kuma shikenan ya iya rubutun Qur'ani ya siya ya rataye a gida ya ya siya aka kai masallatai amma shi bai iya makarantawa ba ko dai bai iya ba da ka siya ka kai masallatai gara ka je ka koyi karatun kun gane ka bada lokaci ka iya Qur'ani ka san me yake karantarwa ya fi kamar ce ka je ka taɗaiba kuɗi kana sai abin nan ɗin domin sanin shi ɗin shi zai ga maka ga abin da ke ci amma don ka sai abin nan ka je ka aji na za ka samu ladan an karanta an yi abin nan amma fa sai an karanta amma an ka koyi ilimin duk sun da kai kina tare da ilimin da ka koya ina fatan fahimci wannan abin da haka jama'a ba wai adanta abubuwa ba amma raya su shine abin da aka fi so mutane su yi malam ce ƙarwi an umara radiyallahu anhu yadullu ala karahiyati zalika an roto daga umar abin da yake cewa haka din makaruhi ne faruwi an ma'arur bin suwaidin qala kharajna ma umar fi hajjatin hajjaha an roto daga ma'arur yake cewa mun fita da tare da sai na umar a wani aikin haji falamman sarafa lokacin da ya gama aikin haji ya jiyo ra'an nasu masjidan fabadaru sai mutane suka gano masallaci sai suka gaggawa masallacin fa qala ma hada umar ce me haka qalu suka ce masjidun sallafihi nabi sallallahu alaihi wasallam wuri ne da manzon Allah tsira da minci Allah sabbata a gare shi salla a cikin sa fa qala sai ce haka za halaka ahlul kitabin qablikum da haka ahlul kitab suka halaka kafin ku ittakhadhu athar anbiya'ihim bi'an suka maida gurabun annabawan suka maida su masallatai man arada man arada lahu fihi salatun to jama'a ga wa'azi in ji umar ce duk wanda sallah ta kama shi a wannan masallacin da ya sallah falu salli ya sallah wa man lam ya'ar wa man lam ta'rid lahu salatun duk wanda ko sallah ba ta kama shi fa falyamdi ya wuce ko kai tsaya wannan abu wannan fata umar kenan yanzu wannan fa magarba ke wannan nan na jin haushi an ce annabi daraja ka ji hauka wannan nan wani jin haushi da an faɗi wannan magana waɗanda suka fi ka sanin annabin ne suka zauna da shi har kuma ya jinjina masa shi yin aljanna ne su da ke faɗin wannan karatun su ma ba sa son annabin ne ina fatan fahimta sai yake cewa man arzahu fihi salatun falisalli wa man lan ta'ad lahu salatun falyamdi dole sallah ta kama masallacin to ya sallah amma wanda bata kama bai wuce kawai kai ce sai ya taso daga waje ya zo wannan ya zo ya sallah a wajen wa qala nafi nafi yake cewa kana nasu ya tuna shajarata lati baya a rasulullahi sallama ta ta bai'atar duwar nafi yake cewa mutane sun kasance suna zuwa wajen bishiyar nan da manzon Allah ya sahabbai mu bai'a fa yusalluna inda su salla a wajen ta fa balaga zalika umaru fa wa'adahum fiha sai labari ka wajen sayyidina umar sai musu alƙawari game da ita ya musu gargadi wa amara biha fa qud'at ya bada wanda aka je aka yanke ta ina fatan fahimta وقال ابن البر ابن البر yake cewa kariha malik wa ghayruhu min ahli ilmi imam malik da wasin shi cikin malamai ma'abota ilimi sun kyamaci dalaban mawdu'i shajarati neman ina ne inda bishiyar nan take ba wai ka je inda bishiyar ba ka je kana binciken ina ne take ma malik yace ba daidai bane kuma kaga akwai asarin nabi a wajen shi ma maliku baya san annabi ne ina fatan fahimta alati bu'ata ta bi akridwan wanda aka mu baya karshen ta mu baya ridwan wadhalika abin da fara ka wallahi alamu Allah ne fi sani mukhalafatu lima salaka salaka hul yahud wan nasara fi misli dalika saboda saba hanyar da yahudawa da nasara suka shiga a cikin irin wannan halin wakari zakarahu fil istidkar ibn albar ya faɗi wannan magana ne daga malik a cikin tafsir al-istidkar في كلا في الكلام على حديث اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياء مساجد asan da yake magana akan wannan hadisi da manzon Allah yake cewa fushin Allah ya tsaranta akan mutanen da suka mai da kaburburan annabawan su masallace ina fatan fahimta to yanzu ka je waliye akwai makabarta sunanta waliye akan kaga ranar da ake hawan wali har da hawa na musamman ko ina ba Kano duk ba Kano anan bai zauna cin kanan ba akwai ranar hawan waliye in za a je makabartar waliye maukibi ake sosai za a shida za a kashe hanya za a dinki za a tafi da ganguna ana ginawa za a je hawan makabartar waliye in aka je a yi sallah har da masallaci a jiki tana nan wajen bayan gwammaja wajen yan majalisu ba yan majalisu ba nan hanyar za ka baka wajen za ka je wajen iyafar ko kuma wajen mai sunan unguwan ma can za ka fita gani yau wajen kurna ina fatan fahimci wani abu tana nan makabartar nan wajen haka ake zuwa a cincirindo mutane su yi ta aikin shirka a wajen a wannan makabarta din wanda kaga duk da gwamnatocin musulunci duk ya kamata a hana wannan yanzu kai ka kaddara baqi'a ba a hannun hukumomin Saudiya take ba in aka je aikin hajji da shirka za a wajen nan kenan shi yasa Abu Jabberi malam gaba gadi yace gara da Allah ya sa ma Madina take hannun Wahabiya wannan ya ce ba don a hannun wahabiyar nan take bata wannan fayi magana gaskiya ya ce ba don hannun su da Allah ka isa irin shakar da za Allah a wajen ya ce amma sun hana ina fatan fahimta ka san matsalar hukumar yin salafiya shi ne in mutu abin arziki zama faɗa kalmar ka ta gaskiya ba za mu ce ƙarya ba ce don kai makareci ne ina fatan fahimta to duk irin wani makabartu kamata mai ne a baje su a share su a canza musu waje kai gaba ɗaya a hana abin nan in kuma za iya ko kuma ta hana to ta hana da haka baya daidai ba ne a ɗauki makabarta a ringa sallah a cikinta kamar gashi annabi ke ta ishtar da gabadu gadabun lahi ala qaumin takhadhu qubur anbiya'in masajida wa qala ce zakara malikun bi ithri hadha al hadith hadith itibari malik li yubayyana laka anna ma'ana hadha al hadith mukhalif alladhi qablahu malik ya ambaci wannan hadisi na itibani bayan wannan don yi maka cewa matsalolin guda biyu ne daban-daban kala wata barko ta asibi a fa'ali rasulullah sallama neman albarka da ɗebe kewa da ayyukan manzan allah sallama imanin bihi wannan imani ne da manzan allah ɗin wa tasdiqun kuma gazgata shi ne wa hubbun fillahi kuma ƙauna ce game da Allah wa fi rasulillahi sallallahu alaihi da kuma shi manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wasallama da wannan fatan fahimta don haka wannan shine magana a gushe tunda ana mun lokaci yayi shine baya halassa yan wa musulmi da wannan abu akwai wani abu da malam Abraman Jani turo min na wasu da suke so su yi guluyi game da malam Albani alhamdulillah kabar malam Albani ba ma ganin waɗannan mas'aloli din cewa suna zuwa su tare a wajen sai dai abin da shari'a ta halarsa mutum ya je makabarta ziyara sai je masa addu'a da abin nan amma a ji a samu ji ya zauna yana ta yi ta yi a zaman ta yi a wajen ba mu samu to amma an fara samun guluwi saboda karantar da albani sai ka samu wani ya ji ya ɗauki hoto ya manna saboda yana cewa albani shi ne mentor ɗin shi shi ne ya sa shi karatun kwamfuta ya zama wani abu kaza ka to ya buɗe irin consulting abin nan ɗin nan shi ne sai katon hoton malam albani irin da ake sa hoton sarkin zazzau gwamna da wane kuma da shugaban ƙasa ko to shi kuma sai ce na albani zai sa shi kuma a nashi ofis ɗin kuma ya ɗauka yi har an ɗauki hoton shi an yaɗa wannan abin to wannan somu-somu hauka ne ba wasu ya ce somu-somu hauka zidda yawu ko ba haka ba somu-somu hauka ne gaskiya ba mai da wannan lamari ba albani ya ƙara yaushe yana faɗa da hoto ne cewa hoto bai halasta ba kakab ɗin shi haramu ne in ba wanda da lura tafiya da wajen aiki da makanta hukunta ba balantana ka yi shi da sunan cewa wai ga mentor ɗinka ga wanda ya kaza da kaza ta nan shirkan yahu abin nan mutanen annabi nuhu ta fara shigowa ba burgewa bane wannan abin amma da da ka zo ka tara mutane bayani kaga cewa eh to mutane malam albani Allah saka mana alkhairi a kasar din shi da shi kaza ko lacca ne mana je kaza ko kaza kaza ba mu shara mun fa'idantu muna fata alkhairi amma mun sa ma sunan kamfanin albani kaza da kaza ina fatan fanci wani abu babu laifi haka ko mace abu wani kuma za ka nomi hoton albanar sa inda samu hoton hoton albani ya sa a jikin mashin din shi lamba kuma ita ce albani ta gashi lamban mashin din albani da ƙasa kuma ga hoton albani ka dan albani kenan fa to wannan da kaga da yana bibiyar karatun albani ba zai haka ba ina fata an fanci wannan abin ba abba wani fa'ida zaka samu dan kasa hoton albani a ciki Allah ya san kaunan mutanen kirki ibada ce idan har kana kaunan malam albani kana ibada ga Allah madaukakin zaka samu ladan wani abu kan nakalci karatukan da yake yi ka gyara halinka ka aikata shi ne abin da ake nema ba manna hoto da sa suna albani albani ba jawana fata an fanci wannan abu da haka muna shawara da nasiha ga wanda suke nema su guri game da albani su kiyaye wannan abu tsakani da Allah eh su kiyaye wannan ba shine manhajin mal alba kuma shine manhajin salaf ba ba kuma musunci zo da wannan abun ba da haka mutane su kiyaye kwarai da gaske Allah sa mu dace lokaci ya kula zamu ja burki ana insha Allah ta'ala sai Allah kai mu abinda muka fara dai da Allah ka ba mu lada kurakura kuma Allah ka fe mana اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا لا رحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله